الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوني كان متى ها ashirin da uku ko da biyu ashirin da biyu ko shekara ta daga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijira annan muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam arba'in da biyu afon wanda shi ne ya dace da goma ga watan goma shekara ta 2020 lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin sahih bukhari a wannan masallaci mai albarka yau za mu tashi babin da ke magana akan maji alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham haka ne ko? um, yace قال حدثنا وإذ قال الله يقول قال الله وإذ ها هنا صلة المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائنة والمعنى ميد بها أميد بها صاحبها من خير يقال مادني يميدني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يهمل عليها شيء قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزائي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب والوسيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تسنى بعد بأنثى وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم إن وصلت إهداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر والحام فهل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه وضرابه ودعوه للطواغيت وعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي وقال لي أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت سعيدا قال يخبره بهذا قال قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه رواه ابن الهادي ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد بن عن سعيد عن ابي هريره سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم wannan babi zai magana ne akan wasu nau'i na dabbobi da yahud kafirai suka caccanfa su suke ambatan wasu mu'amaloli da Allah tabaraka wata'ala ba shi yace ayi ba a kansu ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham Allah bai sanya wani hukunci akan dabba bahira ko sa'iba ko wasila ko ham ba idan an ce albahira wato ita ce dabbar da suke hana a tatsi nonanta sai a ce an bar wa allolinsu gumakansu ba wani mutum guda ɗaya da zai iya zuwa ya tatsi wannan nonon saboda ba a tabawa kamar wannan na gumakansu ne kamar yadda yanzu mutanen indiya ba sa masu bautar shanu a cikinsu ba sa yanka ba sa yanka saniya ba sa yanka bujimi saboda suna bauta bujimi to Allah ya ce bai sanya wani hukunci ba ba shi ya ce kar a tatsi nonon bahira ba ma ji alallahu min bahira babu wani hukunci da Allah tabaraka ta'ala ya sa su ne wato suka kawai dora wa kansu nonon bahira kenan dabba da aka ajiye ta aka tanade ta nonon ta ya cika maimakon a tatsa a yi amfani da shi ba za su taɓa yi ba sai su ce wannan na ɗagutansu ne gumakan da suke bauta musu ko allolinsu mushirkai kenan sa'iba ita kuma dabba sa'iba ita ce dabba da ba a ɗora mata kaya kwata-kwata ba za a haukanta a ɗora mata kaya ba sai a ce ita ma ta Allah ce allolin fa allolinsu su da suke bautawa ba za a dora mata kaya ba kwata-kwata to shi ma wannan allah bai sanya wani hukunci ba akwai kuma alwasila alwasila ita ce dabba wacce take taguwa farkon haihuwa ma'ana ana lura da farkon haihuwarta sannan ta dada haifan wato mace shi ne ce a nan sun matu sanna bi unsa ba da unsa mace bayan mace mace aka haife ta kuma bayan ta ma wata mace ce to ita ma sai a ce ka ai wannan an canfa ta sai a ce an kyale ta wato wata dabba ce ta musamman saboda a tsakanin 'yar uwata da 'yar uwata babu namiji mata ne a jere to wannan ita ma suna can fata Allah ya ce shi ma bai sa wani hukunci akan wannan ba su suka kirkira don suna danganta abin ne ga Allah sai alham idan an ce ham shi kuma bunsurin raƙumi namijin raƙumi mai barbara shine ham wanda zai yi wani barbara wato na adadi ambatacci sananne a wajensu idan yayi wannan barbarar sai a kyale sai a ce to wannan ya isa ka shi ma wannan na alloli ne na dawagiti ne shi ma sai su ce ba za a ɗora masa kaya ba falam yuhmal alayhi shay kwata kwata sai a ce da shi hami haka suke faɗa saboda an kiyaye shi an kare shi wannan duk tarkace ne na mushirkai kafirai mushirkai da suka kirkira kuma ma za ga akwai abubuwa na camfe-camfe da mutane suke yin su a matsayin camfi sai su mai da shi kamar addini wanda babu shi a cikin addini wato allah bai ce a yi ba allah raba mu da jahilci da rayuwa a cikin wato jahilci ya ce wa ƙalabin abbasin mutawfika mumituka ma ji alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham na muku bayani allah bai sanya wato wani hukunci tsayayye a kai ba don ku da annabi ya yi bayani to amma bai yi ba sallallahu alaihi wa sallama sai ce wa izkala Allah ya ƙulu ƙala Allah akan ce wa izkala Allah ko ka ce Allah ya ce mai riwaya kan ce wato ƙala Allah Allah ya ce wa iz din nan wannan wa iz ake so dama a yi magana kai sila ce in an ce sila ko babu ita za a zancen zai iya tsayawa ko babu ita zancen zai iya tsayuwa kamar yanzu ka ce qala Allah wa iz qala Allah duk dai ana nufin qala Allah ne qala Allah Allah ya ce wa iz qala Allah yayin da Allah ya ce to kenan kaga ko baka ce wa iz din nan ba zancen yana nan ba abin da zai same shi yace asluha maf'ula maf'ul ne kaman kace aishatin radiya misali ne da tatliqatun ba'ina isha radiya rayuwa yaddadiya ko kuma saki wanda yake ba'ina abinda ake nufi mi da biha sahibuha min khairin yuqalu madani yamiduni ma'abucinta ya juyar da ita daga alkhairi kalmar yake so ya nuna mana wato me ma'anar kalmar a larabci laraba suka ce ma da ya medu ni ma da min babi fa'ala ya fa'alu ma da ya medu fa'ala ya fa'alu kamar yadda yake zuwa filmadi kuma kan ce ya medu bilkasar filmustakbal kenan sai wato abinda ake nufi al-ma'ida at-ta'amu nafsuhu asalin al-ma'ida suratul ma'ida an an ce al-ma'ida ana nufin wato abinci shi kansa amma an ari kalmar ana nufin wato faranti ko teburin da ake cin abinci haka wasu suke fada al-ma'ida khiwanun alaihi ta'am wani mazubi da ake dora abinci a kai suka ce idan babu abinci ba a ci shi ma'ida da sauransu sai ya kawo maganar fadin ibn abbas ya fassara mana da allah ce in nemi taufika wa rafi'uka ilai akan annabi isa abinda ake nufi da mutaufika ana nufin mumituka ni ne mai kashe ka kenan har annabi ma Allah madaukin sarki ya yi alkawarin shi ne mai daukar ransa Allahu ya tawaffa al'amfusa hina mautiha kaga ya tawaffa al'amfusa hina mautiha da attawaffi da almautu duk ana nufin mutuwa ne attawaffi da almautu duk ana nufin mutuwa ne shi yasa a cikin ce falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim lokacin da ka dauki raina daidai yake da almautu da at-tawaffi da almaut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kaga ya tawaffa duk dai ana nufin almautu ne to yana kawo irin waɗannan kalmomi dan mu gane ga ainihin wato istimalin su imam bukhari ya kawo hadisin malamin sa musa bin ismail al-tabuzaki mutumin basra ne a iraki kenan shi kuma daga malamin sa ibrahim ibn sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf jika abdurrahman ibn auf az-zuhri abu ishaq al-madani mutumin madina ne amma ya zauna a bagdada mutumin madina ne amma ya tafi karatu bagdada daga salih ibn kaisan shi ma sale ibn kaisan wato a mutumin madina ne asalin sale ibn kaisan mutumin madina ne shi wannan sale ibn kaisan shi shi ne mai ladabtar da ‘ya'yan umar ibn abdulaziz ana ce da shi mu'addib walad umar ibn abdulaziz su magabata a da manyan mutane to sukan tanadi wani mutum wanda shi shine yake ladabtar da 'ya'yansu in sun yi ba daidai ba tun da shi babban mutum ne watakila bai da lokaci da zai hadu da yaro ko yara to sai ya samu mu'addib ya koyar da yaro karatu kuma ya rinka ladabtar da shi idan ya yi wani abu wadda ba daidai ba ya dan motsa masa jikinsa don ya gane cewa ya yi kuskure saboda kula da carbiya hakan ɗauki mutum kamar dai ka ce disfilin masta a makarantar boko su suna yin wannan saboda yaro ya tashi da tarbiya islamiyya kada ya zama wato iyayensa shi shagalta da wani abu yaron tarbiyarsa lalace don shi ɗabi'ar yaro da kake ganinsa idan ba a kula da shi ba lalacewa yake idan ba a kula ba da shi ba lalacewa yake kamar gida ne in ka gina shi baka kula da shi ba sai lalace mota ce in ka saye ta baka kulawa da juyanta da gyara to sai ta lalace dabba in ka saye ta in baka kulawa da ita kana ba ta abinci kana lura da lafiyar sai ta lafiyarta sai ta lalace komi da ka sani idan baka maintenance ɗinsa sai ya lalace so duk wanda yake haifan ya'ya baya kulawa da su sai su lalace sai mutum ya zo ya zo ya da na sani ya rasa ya rasa yadda zai yi da yaro saboda ka shagaltu da wani abu wanda bai kai shi muhimmanci ba ka rabu da yayanka ka bar wa shaidan shi ne mai mai tarbiya kai dai ba za ka masa magana ba uwarsa ba za ta yi masa magana ba to kaga ya samu yanci shi yasa za ka ga wasu yaran kamar ba su da iyaye kawai dai an haife su za su ci su sha a ɗauki nauyinsu amma ba a kulawa da tarbiyyarsu to su kan magabata a yi lalle mutum har mu'addibi ke ɗauka sai ku riƙe sunansa wannan bawan Allah salih ibnu kaisan mu'addib ne na walad umar ibnu abdulaziz so mu rinƙa ladabtar da yaran mu ɗora su akan tarbiyya ta ƙwarai wacce take ta daidai in ba ka ɗanka zai tara maka baƙin ciki da hawan jini da damuwa ko kuma ka watsa kashin suka rabu da shi ya sha tsinuwa a duniya da Allah wadaransa kaga babu amfanin manzuwansa da ma mutuwa ya kabin da shi a kabari ka sha damuwar ka kawai ka manta da shi ya je can kaga bai tara maka tashi hankali ba wani ya zo yana kukan ya rasa yadda zai da yaronsa yana ta kuka yana ta zubar da hawaye ya yi kaza ya kaza da aka bincika sai aka shi ya lalata shi ya lalata shi ya nuna masa gata yana karami ya yi ta kashe masa kudi yana sai masa wayoyi masu shegen tsada tun bai da hankalin da ya kamata ya yi wannan abin awa ya ta kashe masa kudi duk abin da ya bukata ya ta kashe masa kudi shi gani yake soyayya ce shi ko yaro ba a masa haka ka ƙi ɗanka haka ba shi ya ce ka ƙi naka duniya ta so shi amma duk wanda ya sa ɗansa a gaba ya ce shi sansa yake yi zai masa kaza zai masa kaza to daga ƙarshe da uwa ka ubanka ake rabuwa kurin ka ɗora shi a siti ya yi abin da kowa yake kawai ya je ya karatu ya yi tarbiyya ko ma akwai wadatan ma kar a yadda a nuna masa yawwa kar a yadda a nuna masa a bi shi hankali ya gane ya fahimci rayuwa amma duk wanda ya nuna wa ‘ya'yansa gata da jin daɗi da badala to sai ya kwashi abin da ya shuka musu wallahi haka rayuwar take dan adam yana da zarmewa da samun wuri kaga yaro ƙarami yanzu ‘ya'yan manyan nan yaro ƙarami sai ya je ya yi dildin miliyoyin kuɗi to shagwabin ne ya lalace ya san inda zai je ya saci kuɗin ubansa ya san inda zai je ya saci atm yanzu kes ɗin da muke samu ƙananan yara ba su kai sun kawo ba sun san da suke su sace atm ɗin ubansu a wallet ɗinsa sai su ɗauke in dai suka karɓi wannan atm ɗin to akwai dabarar da za su sai dai ka ta jin kuɗi suna fita ɓiririn ɓiririn ɓiririn kana ta jin alat ta dole kuma wallahi wasu yaran ko balaga ba su ba suna da inda suke zuwa abin nan yara ƙanana yanzu wasu suna nan duk ana ba mu labari wasu suna ta sayin filaye suna ta hawa mashina wani ma yaron cewa zai canja wa uwarsa kayan ɗaki ɗan ƙaramin yaro bai balaga ba zai canja wa uwarsa kayan ɗaki ko sakandare bai gaba ba saboda yana samun kuɗi so duk abin da kuka shuka wallahi za ku girbe shi daga baya sai ya zama tantirin ɓarawo ɗan ta'adda so ku yi wa 'ya'yanku tarbiyya ku nuna musu su bi Allah kuma su yi rayuwa yadda kowa yake rayuwa su rayu kai ba wahala kai kaje ka samu kudin ba kai ba wahala kai kaje ka tara ilimin ba to kai me yasa ba za ka sa ba hanyar da ka bi da ka samu wannan rabon da ka samu ba sai ka nuna mai kawai a sama zai dauki abu a sama kawai zai dauki abu ai ba zai yi ba hankali ma bai yadda da wannan ba Allah ya mana afuwa Allah ya samu ɗoro akan tarbiyya islamiyya rashida ya kawo hadisin da wannan malami yake ciki shi kuma malaminsa ibn shihab az-zuhri shine muhammad bin muslim az-zuhri daga sa'id bin al-musayyabi ibn hazn al-qurashi al-makhzumi wannan sa'id ibn al-musayyab mun sha fadansa kowa ya san shi tabi'i ne sa'id ibn al-musayyab ali ibn al-madini yake cewa ni dai la a'lamu fi tabi'ina ni dai ban taba sani a cikin tabi'ai ausa ilman minhu ba wanda ya fi sa'idu bin musayyib ilimi ba in dai maganar karatu ne da ilimi in dai za a ambaci wani cikin tabi'ai to a ambaci sa'idu bin musayyib shi yasa ali bin madini yake cewa ban taba sanin wanda yake da yalwar ilimi a cikin tabi'ai irin sa'idu bin musayyib ba to shine sai ya kawo wannan fassara da muka yi ƙala albahiratu allati yumna'u darruha litawaghit ana hana tatsatta mana tatsan nonon ta sai a ce wato an barwa gumaka shine at-tawaghit fala yahlubuha ahadu minan nas ko mutum ɗaya ba wanda ya sai tatsu wannan dabba namiji yake ko mace yawa wasu a wata riwaya aka ce mata suna tatsan nonon amma maza ne ba sa tatsa ita dabba ta albahira dabbar da aka hana a tatsunonanta kowa da kowa a wata fassara aka ce a mata an ba su dama suna iya wato tatsan kamar yadda abu ubaida yake fada lirijali afon bin nisa'i duniyar rijal mata ne kawai aka hana banda maza a wani ƙaunin sai sai yake cewa wasa'ibatu ko ta gaba kanu yusayyibuna li alihatihim la yuhmalu alaiha shay shi ma nayi bayani dabbar da aka wato aka mai da ita musayyaba an batta an keɓance ta ta alloli ne yawwa kuma ita wannan sa'iba ko ina tana iya shiga ba a korarta ko ina ko ta shiga gona ta yi barna ko ta je wani guri ta yi duk abin da za ta yi inda sa ba ce sai a ce ai ba a taba ta ai ta Allah ce ai kaga duk canfa canfan banza ne to ba a taba ta shine kanu yusayyibuna li alihatihim saboda allolinsu gumakansu kuma ba a dora mata kaya kuma ba a daure ta a sa mata igiya a daure ta ko a ɗaure ta a bakin ruwa ko a ɗaure ta a wajen kiwo a kawai ita yanci ne da ita ko ina zuwa take akan ce wato sukan zo su yi canfi da ita idan mutum ɗansa bai da lafiya ko in shi ya rashin lafiya ko in wani ɗan uwansa ya yi ba ni sunansa ya bata ko na makamancin wannan sai su je wannan gurin wannan dabba din suna roƙonta suna neman wato wato waraka daga gare ta duk kaga wannan an mai da su Allah kenan yace wa qala abu hurairah ta qala sallallahu alaihi wasallam ra'aytu umar amr kai manzo Allah ya ce abu hurairah ce qala sallallahu alaihi wasallama رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار annabi ya faɗa musu ya ce ya ga wani mutum mai suna amur bin al-khuzai amuru ibnu al-khuzai a wata riwaya ra'aitu fiha amur bin luhai amur bin luhai bi dhammin lam kenan wannan luhai din laƙabi ne a imamul barmawi ya ce inna ma huwa amur bin luhai sunansa rabi'a ibn harisa ibn amur a ruwayar imam ahmad aka ce mutum na farko da ya fara wannan harkar mai da dabba ta zama sa'iba din nan da muka yi bayani wanda ya fara yi wannan canfi ya fara inna awwal man sayyaba sawa'iba wa abada al-asnam kuma ya umarni da bautar gumaka abu khuza amr bin amir a wannan riwaya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na ganshi yana jan hanjin cikinsa a cikin wutar jahannama Allah ya nuna wa annabi wai don a nuna maka kazantar irin wannan abuwa na camfe-camfe da ake danganta hukunci ga Allah wadda ba Allah ne ya ce ai ba ibn kasir ya ce fa'amr hada ibn luhai ibn qami'a ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙabilar khuza'a waɗanda suka suka kula da ɗakin Allah bayan jirhumawa suka kula da ɗakin Allah ka'aba bayan jirhumawa a makka kenan a wata riwaya manzon Allah ya gaya wani ne ya gaya wa aktum ibn al-jawn aktum ibn al-jawn yace naga amr bin luhay din ibn qami'a ابن خندف يجر قصبه في النار yana jan hanjin cikinsa wuta ta fasa hanjin ya zazzago yana ta yawo a cikin wutar jahannama yana kuka yana konewa me yasa kana awwal man sawwaba sawaib shine mutum na farko da ya fara ainihin wato mai da dabbobi ya ce wannan sa'iba ce wato kada a taba ta a bar wa Allah ba za a dora mata kaya ba wanda ba Allah ne ya fada ba a bar wa Allah a bar wa gunki ba yawa to sai magana akan alwasila na yi muku bayani shi kuma ya ce annaqatul bikr tubakkar fi awwalin tajil ibli thumma tusanna ba'du bi unsa na farko dai taguwa ne duk abinda muke magana ne akan wato raƙumi ne ake nufi wacce aka haifa mace ta biyo ta mace ta biyo ta babu babu namiji a tsakani ita ma kanu yusayibuna ha ko yusayibuna hum ita wasila da dawaqitihim ga allolinsu yace in wasalat ihdaha al-ukhra laysa bainahuma dhakar wannan fassara ce daya ta biyo daya babu namiji wato a tsakanin su sai kuma ham shi kuma nan bunsuru ne mai yin barbara ne zai yi abdirab yadribu abdirab in an ce abdirab ana nufin barbara yawa al-ma'dud kamar misalin a ce in yayi wa taguwa guda goma ya musu ciki to ya isa sai ce a ai wannan ai ya iya barbara taguwa guda goma ko guda ashirin ko guda bakwai ya yi wa ciki sai a dakatar da shi sai ce wannan ya zama hami an gane ku shi sai ce fa'ida ƙadwa zai rabahu idan ya gama barbarar su za su ƙayyade masa iya barbarar da zai wa dabbobin a ga yayi wannan barbara ta dau ciki damun haɗe suke ake a wuri guda a ɗauki wannan wato taguwa ta mace sai a ainihin wato haɗa su ke te mata barbara in an ga ta dau ciki sai a fitar da ita sai a kawo masa wata ana ciyar da shi abinci ya daɗe mata barbara kaga yayi wa biyu sai a daɗa kawa har yayi wa guda goma misali to sai a ce wannan ya zama hami kar a ɗora masa wato kaya kuma wannan na Allah ne na dawagit ne ai tarakuhu li ajli tawagit kuma ai masa afuwa ba za a dora masa kaya ba falam yuhmal alayhi shay sun kace da shi hami me yasa aka ce hami li annahu humiya zahruhu an tsare bayansa bayansa ba a dora mai kaya wani bai zai hau kansa ba kuma ba za a yi masa lafto ba kun san raƙumi dabba ne mai ɗaukan kaya raƙumi zai iya ɗaukan kayan da a kori kura za ta ɗauka kaya yake ɗiba da gaske shi yasa Allah ya masa tafin kafafuwarsa masu faɗi idan ya sha kaya to bajewa yake yi kuma yana iya tafiya mai tsawo ba tare da ya sha ruwa ba kuma ba tare da ya gaji ba haka Allah ya shi to sai a ce bari a dora mai kaya ba kawai sai dai ta ci yana sha yana koshi har ya gama rayuwarsa har ya mutu to kaga wannan ai haramta abin da Allah ya halatta ne wanda Allah ya bada dabbobi a iya daura musu kaya a iya hawa kansu a iya ci in an bukata da sauransu su wannan kenan ya ce وقال لي أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت سعيدا قال يخبر بهذا أبو هريرة ناجم أن الله يا فدوانا مغنغنو دا مكفدا أي المذكور في الرواية السابقة كان مغنى أكن البهيرة آه النبي أفسر يتغش ورواه ابن الهادي شيني يزيد ابن عبد الله ابن أسامة الليثي ذوق ابن الهاد أكسا أما ابن الهادي ake karanta duk da babu ya'un din amma ibn al-hadi ake ake cewa daga sa'id ibn al-musayyib na muku bayanin sa'id ibn al-musayyib yace naji manzon Allah samaitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yana fada har zuwa ƙarshe قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزبري عن أروى أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم لا إله إلا الله يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سوب السيا سوب سيب السوائب رواية محمد بن يعقوب شين إسحاق أبو عبد الله الكرماني آه ya ce daga hassan ibn ibrahim shine ibn abdullahi al-kirmani abu hisham al-anazi ya ce hadisana yunus shine ibn yazid al-aili daga imamu zuhuri muhammad ibn muslim ibn shahab zuhuri daga urwa dan gidan zubairu min al-awwam urwa dan gidan zubairu ibn al-awwam na na aisha take cewa manzo Allah ya ce musu ya ga jahannama Allah ya nuna annabi jahannama ya ganta shi yasa aka ce aka ce annabi ya fi kowa tsoron Allah to abinda ake ta magana ake ta tsoro din shi Allah ya nuna masa ya gani kaga kaga ai ai zai yi bayani na hakikanin wuta shi to Allah ya nuna masa an bujiro masa da jahannamin ya ganta yaushe ne ne wannan ya faru a lokacin da aka yi rashin lafiyar rana kusuf shams akwai lokacin da rana ce rashin lafiya to a wannan lokacin ubangiji ya nuna masa jahannama ya ce na ga sashinta yana cin sashi ya taimu ba'aduwa ba'aduwa tana ta bukatar me za ta ce sashinta yake ta cin sashi a riwaya aka ce tuntunin ba Allah ya yi jahannaman nan tuntunin ya yi aljannan nan ana ta ƙayata aljanna ana ta kulawa da ita mala'iku suna cikinta suna kulawa da ita ana jiran a ta da kiyama masu shiganta su zo su shiganta kamar yadda idan an gayyace ka ko an maka gara ta bakunta a tanadan maka makwanci da wurin zama a tanade shi kafin ka zo to haka Allah yau aljanna wuta ma tana nan ya tane da ita shi yasa yace uiddat lil muttaqina ga aljanna uiddat lil kafirin ga wuta aka ce haka kurin Allah yake sa ake ta hurata mala'iku su ta hurata kawai tunda Allah ya yi duniya ya ta nama ake ta hurata ita ma ana jiran ma'abutanta su zo su shige ta yace kowane ɗaya daga cikin mutane a hadisi yana da gida ne guda biyu yana da gidansa a wuta yana da gidansa a aljanna ba ruwan Allah ya maka tanadi duk wanda ka zaba zaman ka yanzu a duniya shine kai ta aiki da zaka samu gidanka na kwarai idan kuma ka kauce ka bi son zuciya ka bi ra'ayi to shi kuma akwai daman gidan naka na wuta yana nan a zaune an tanadar ma ba wani wanda yake takura wani gaba ɗaya a cikin gidajen guda biyu malamai suka ce suna bayani akan jahannama Allah kiyaye mu ina irin irin kamar kankana haka in ka bare kankana ka yanka ta ai akwai kankana akwai 'ya'yan kankana to za ga kowa a cikin gidansa yake to haka jahannaman take a cakuɗe wance yana gidansa wance yana gidansa wance yana gidansa da wahala kaga kwaya biyu inda ba wani yanayi na wato kankanar ko bayan ta nuna ba abin nan ɗinta ba ma kowanne a gidansa yake ya ce ku yi ƙoƙari ku samu gidajenku na aljanna ku kusanci Allah kuma kuna da dama duk wanda Allah ya bashi lafiya ya bashi numfashi kuma ya bashi alal islam alal fitra to lalle Allah madaukakin sarki ya so shi wato da alheri sai ya ake alheri kuma ya yi ta nuna mana abubuwa da yawa haka kurin ma idan an barka a duniya fa za ka ƙari haka kurin akwai lokacin da kai da kanka kasan cewa tafiya ta zo tunda waɗanda suka fi ka sun tafi ba sa nan wani ya tafi wani ya tafi wani ya tafi wani ya tafi wani ya tafi wani ya tafi to kai ba kakka yaudari kanka kawai kai ma ka ɗauka za ka tafi kamar yadda kake tausaya wa wani ya tafi kana tausaya maka kai ma wata ran haka za a zo a tausaya maka musamman idan mutum bai aikin alheri ba wanda ya mutu ala al-islam wa ala al-iman wa ala khair za a ji zafin rabuwa da shi ana jin zafin rabuwa da shi amma saboda ya yi rayuwa mai daɗi ya bauta wa Allah ana kyautata masa zaton zai samu rahamar Allah amma tashin hankalin shine mutum ya mutu bai yi wa Allah komai ba kai kanka a matsayin ibada ta kan kanka da ai kamata a ce kana yi kai baka yi rayuwa kake kawai ta dabbobi sai dai ka ci ka sha ka koshi ka saka sutura ka hau mota ka gina gida kai kaza ka je ka abin nan shikenan kai aure kai waye da shikenan haka kake rayuwa kai kai babu wani abin da kake bayarwa na na bauta wa Allah ka nuna masa cewa kai bawansa ne kana ibada kai ba ka yi kai ba ka yi kuma ba shirye kake kai ba kai ba nafila ba kai ba sadaka ba kai ba kiyamun laili ba kai ba azumin nafila ba kai komai ba ka yi kai ba ka damu ba kuma in ma kayin ma ba ka yin su cikin natsuwa cikin hankali duk ka ɓata shekarunka a banza lokacinka yana ta wucewa ajalinka yana kusantowa kuma kana ta ɓata lokacinka har yanzu ba ka yi hankali ba to irin wannan in mutuwa ta zo ta riski mutum to wannan kam zai yi da na sani da nadama karka manta kuna da yawa a duniya don Allah ya kona ka ba zai ji komai ba irin ka da yawa in bayi ne ma akwai bayi da yawa da Allah yake da su kai in baka bi shi ba akwai masu bin sa in sabo kake gadara da shi akwai wanda ya fi ka sabo so mutuwar banza za ka yi baka da kima a wajen Allah ballantana mala'ikun Allah ballantana mutane shikenan ce ya kare ai babu tashin hankali irin rayuwar nan wallahi wallahi malam nake gaya maka da zaran mutum fa ya mutu komai na ya tsaya kuma kawai sabon lissafi za ka sanci mai gida ya zo ya mutu ana kuka an mutu an mutu an mutu wallahi ko sati bai zai ba za a fara tunanin wai tukun ya me ya bari ne ana ta bincika jakarka da durowoyinka takaddun gida takaddun filaye cek ɗinka na banki wane ne waye ɗinka a ta tara komai a nan nake ba ku labari wannan wa ke ban labari wani da ya tayar min da hankali yake cewa ya ce fa wani bawan Allah ne fa abin nan fa Allah ya masa rasuwa matarsa malam nake gaya maka ta yana fi mutuwa kuma ba amma fi binne shi ba ma ana irin zaune-zaune ana a fito da gawa da sauransu sai ga yarinya ta fito da da kayan wanki me alakar fitar da kayan wankin alhaji bayan ya mutu him yaya aka yi aka yi wani mai sa ido ya ce kai bari ya bincika ana buɗewa sai aka ashe wasu miliyan uku ne ko miliyan nawa ne an tukwikwiye su a cikin wannan ta yi wa ƙawarta waya a kai mata wannan kudin a haɗa da wannan kayan abin aji a kai wannan fa ba tunanin me zai je tara a wajen Allah ba a'a abin da ya bari ake so ko tunanin ko kabari ba kai shi a kabarin shi ba to kuma su ma yayan hakan ne babu wani garanti kakka ga laifin ita matar su ma yayan in ba tsoron Allah ne da su ba in sun samu damar su ma tsiyar za su wani wace irin rayuwa ne ana farautar ka ana kawai ka mutu shikenan a kassame ka kawai a kassame abin da kabari a je a barka da tashin hankali ka kwanta a wannan kabarin kana cikin musiba wallahi annabi ya ce ya Allah ya nuna masa ya ga wannan wuta sashinta yana cin sashi tana ta hargiza a ce wannan wuri malam shi aka tana da waɗan adam zai shiga ya shiga uku ko dutsen guga ne fa ka taba shi ji za ka yi kamar ranka zai fita dutsen guga kawai ba ma wutan ne ba zafi kawai ka taba ko ruwan zafi ne ka kama kwano mai ruwan zafi ji za ka yi kamar za ka tashi to ballantana a ɗauke ka tsundumtsun ɗungurin gumtsirara a jefa ka a cikin wannan malam wace irin rayuwa za ka yi malam kuma yadda kake jin ka da rai ɗin nan yanzu kana jin raɗaɗi ba yanzu kana jin raɗaɗi ba to dai raɗaɗin dai za ka yi ta jin sa kar ka ɗauka cewa wani abu ne daban za a je a sa a cikin wutar a'a kai ɗin ne dai kai wane dai da kake gani da hannun nan naka da farcen nan naka da idan nan naka da gashin nan naka da komai ɗin nan naka wallahi ka za ka ɗauke ka aje a saka ya ce na ga wannan bawan allah yana yana jan hanjinsa a cikin wutan a cikin wutan jahannama dan kuwa shine mutum na farko sai ya bar sawa'i ba fadin Allah ta'ala wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid labari ne Allah yake barwa akan annabi Isa abinda zai faru ranar tashin alkiyama Allah zai ce wa annabi Isa an ta kulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah dama kai ka ce wa mutane su rike ni da kai da mahaifiyarka su rike ka da kai da mahaifiyarka a matsayin alloli ba Allah ba kai ka ce wa yan kirista kai Allah ne kai ka ce wa yan kirista nasara mahaifiyarka Allah ne an ta kulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah قال سبحانك النبي isa zai ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum ni ban gaya musu komai ba sai abin da ka umarce ni cewa ne su bauta Allah hatta nasara annabi isa cewa su bauta wa Allah yace ku bauta Allah ubangiji na ubangijin ku kenan shi ba Allah bane annabi isa rabbi wa rabbukum yace in kuntu qultuhu faqad alimtahu ya Allah in na gaya musu in na ce ni Allah ne mahaifiyata Allah ne in na gaya musu ai ka sani ta'lam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsi Allah kai ka san abin da ke tattare da ni ban san abin da ke tattare da kai ba innaka anta allamul ghuyub saboda kai kai ne masani masanin gaibu ya ce ya ubangiji a lokacin da nake tare da su nake karantar da su wa kuntu alaihim shahidan ni kam kamar mai shaida ne wallahi ban ba su dama su faɗi wannan kalma cewa ni Allah ba ne ko mahaifiyata Allah ne ban yi ba ni mai shaida ne akan wannan ma dumtu fihim matuƙar ina cikinsu ina tare da su ni kan bambari suka faɗi wannan kalmar ba saboda an faɗa cewa ba abin da Allah ya ƙi irin ai mai kishiya shi yasa ya fara ya fara ma tukun da annabi kai kace kai ma Allah ne kai ku ji ba kai kai kace kai Allah ne wane mutum to idan annabi ma ba a kyale shi ba ya ka gani wani ya ce falamma tawaffaita ne ya Allah yayin da ka ɗauki raina shi kaga tawaffaita ne ka ɗauki raina kunta antar raqib alaihim kai ne mai sa ido a kansu al-raqib kamar mai monitoring shi yasa ake ce da monitor monitor a turanci monitor al-muraqib wanda yake muraqaba yana sa ido to ya Allah yayin da ka dauki raina ka raba da su ai kai ne ubangiji kai ne mai sa ido akan su ka san me suka yi ka san me suka yi kuma anta ala kulli shay'in shahid Allah kai mai ganin komai ne muttali'un alayhi muraqibul lahu komai kana gani kuma kana sa ido a kansa Allah ka sani annabi isa ya gaba faɗin hanzarinsa ga baki ɗaya wa Allah ya ce wallahi shi bai yi ba to haka kuma duk wanda ya zo ya bauta wa wani ba Allah ba ko kuma duk wanda ya kira wasu mutane akan bautar wani Allah ko akan wata bid'a abinda annabi bai zo da shi ba sai Allah ya kunyatar da shi a kiyama ya ce wa ya ce ka ce wa mutane su yi kaza ko kuma kai da ka aikata kaza wa ya sa ka kai wallahi sai an tambaya Allah ji kan mai ahalar ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan bai halatta ga baligi ya aikata wani aiki ba hatta ya alama hukumar Allah fi sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan abu magana a rufe ka a zo a lafka maka wani abu na ibada a ce ka je ka yi ta yi baka san hukuncin Allah ba duk bata taso ba an riga an yanke maka hanzari ka yi abu akan ilimi ala basira Allah ne ya ce a yi tambayi malaman kwarai kuma sai yasa ya ce wai tsarar ulama ka tambayi malamai ba a rayuwa ba a tambayin malami ka yi koyi da su kuma ya gaya masu waye ce masu bin sunnar annabi ahalari ba ba ga shi a cikin ahalari ba shi ma mai ahalari dan izala ne kenan ga shi nan yana nan ana sai da shi ya ce masu malaman da za ka yi koyi da su masu bin sunnar annabi sai mutum ya zo ya wayi gari yana ta yana ta wasu abubuwa da Allah bai ce ya kai tausaya masa ya ɗebe shekaru akan bid'a ga zikiri na sunna ga ibada nan ta sunna cikin sauki ba wahala قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعته سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله هفأة وراءة غرلا قال ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي كو أصيحابي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد يا كاو حديثا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك دقى شعبة ابن الحجاج العتكي دقى مغيرة ابن النعمان النخعي متم كوفني ya ce na ji sa'id ibn jubair al'asari shi ma mutumin kofa ne sa'id ibn jubair daga abdullahi ibn abbas ya ce manzan allah ya yi hudu ba wata rana ya ce ya kun mutane innakun mashirun za a tashe ku kalmar mashiruna ana nufin majmu'una yau malkiyama za a tashe ku a tara ku ranar tashin alkiyama shine ma'anan alhashiru alhashiru hashara ya hashiru hashiran an haɗa mutane za a haɗa ku ya ku mutane ku sani ba za a haɗa ku a wuri guda ran tashin kiyama zuwa gurin ubangiji kasance ku hufatan oratan gurla sifa guda uku za ku tashi babu takalmi babu wanda zai je kiyama da takalmi a kafarsa in ka gaje da takalmi a hankali ya kwanta ai in ka kana laluman takalmi za ka tafi ai hankalin ka kwance yake ai amma kowa nan duniya kana cikin tashi hankali shi za ka wawaici takalmi ai kafar kama ita ce takalmin ai to haka za a tashi a kiyama malam kamar yadda aka binne mu ba takalma ko to haka kowa zai taka da wannan tafin kafar tasa za ka taka da kanka ka je filin tashin alkiyama kawai kana jiran umarni ina za a tafi kowa yana tsaye mai mala'iku za su ce ina za a ji su za su kada mutane ce a tafi can ranar za ka gane lalle ashe akwai kiyama to shi ne hufatan ura in an ce ura wato ana nufin tsirara daga al'urri ne al'urri tsirara kowa zai tashi ba riga ba wando nana aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi to yanzu ya za a yi mata su haɗu da maza a wuri guda ya ci ta ce annabi ya ce ke al'amarin ya wuce haka wa yake tunanin ma ya kalli al'aurar wani in ka ga har ka samu lokaci kana kallo a hankalinka ya kwanta ai ai in ka ga mutum yana kalle kalle ai yana cikin abu nan ne yau in musiba ta same ka yaushe ma za ka tuno ka kalli wani abu ma ta kanka ma kake ma to za ku tashi babu riga ba wando kamar yadda aka kai ku kabari ba kowa in za a binne shi an kwabe shi ba to dama a kwabe ya zo ai ko akwai wanda ya zo da riga a kwabe ya zo to kuma in zai koma kuma a kwabe zai koma kuma in zai tashi kuma gaban Allah kuma a kwabe zai tsaya wai dan a nuna ma kai din waye kai kuma karab kacab duniya gaba daya kowa haka zai tashi zigidar a gaban Allah don ya nuna muku shi ɗin shi ne Allah ko kuma ku ne bayi shi ne ora gurlan da loba in an ce algurlatu kamar alƙulfatu ne idan yaro ya girma ba ana mai kaciya ba ana ɗan yanke a kaciya dama wata 'yar fata ne aike wata jela ne a gaban yaro ake yanke ta alƙulfa ake cire ta to kowa nasa zai dawo duk inda aka yi maka kaciya aka jefar da wannan fata sai ta dawo ta haɗu da jikinka so haka za ka tashi to ai damu wai ana so a nuna maka ai yanda ka zo duniyan nan haka ai za a mai da kai haka za ku tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala kawai sai aka ga annabi yana cewa kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu kamar yadda muka fari farkon halitta ka ji ko kamar yadda muka fari farkon halitta nu aiduhu kuma haka zamu dawo da shi wani abu sai Allah ya ce wa dan alaina alkawari ne akan mu inji Allah ya ce mun yi alkawari sai mun dawo da ku kamar yadda muka muka kawo ku duniya kuma ya ce inna kunna fa'ilina sai ba mun yaka din sai mun yaka kuma mu masu yin haka ne la ilaha illallah Allah ya mana afuwarsa ubangiji Allah ya fi mana Allah ya fi mana har zuwa ƙarshen aya to insha Allah saboda yanayi na lokaci gobe sai mu karasa hadisin mu kammala babu mu shiga suratu al-an'am abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuɓar harshe muna neman afuwar Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته